إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara durin a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyu ga wata na jama'atul ula hijira shekara 1444 wanda ya dace da shidda ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da biyu muna cikin karatunmu na bulurga maram yau sha Allah za mu yi darasi na ɗari da shidda muna cikin babin kuma kitabin babin jinayat abinda yake da alaƙa da kisa ko kisasi za mu ce za mu tashi hadisin abu huraira bayan mun kare na abin shu'ayi wanda ya ba da labari cewa wani mutum ya buga ma wani kaho a kawa wannan ya kawo kara wata na sallallahu alaihi wasallam da cewa iya nema a mai kisasi ya rama wannan bugu ko suka da aka mai da kaho annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya bari haye warke tukun ayi kisasi yace a a yaje dawo shi dai ya matsa sai an mai kisasi kuran a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mishi kisasin abin da ya soka aka yi na suka ne kuran ko kawa soka to ashe wannan shuka nashi karshen al'amari daga baya sai gurgunce shi kuma wannan kudin ciwo na gashi mishi ya tashi bai ba abin da ya fi kudin ya warke fasa mashi kenan shi kuma ya gurbince sai ke nema a sake shari'a shi na nan sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na haitu ba a saitan ne na hana ka ka saba mini ka kibin umarni na daga maka na kai haƙuri haka warke da haka fa'aba da kallawa fatal arju kai ma da annabi ya dade ta Allah ya nisa da kai kuma gurgun takkata ta yi a banza kayan asara ba wani isasi shi ba ana musamman da makon kata shi ke na ƙari daga nan yanar sallallahu sallam sai hana a gaba ka a yi an aka ji ciwo an aka yi rauni kar a yi isasi ko maganar me za a yi ma a bari har bayan warkewar raunin ne za a iya sanin menene hukumcin da ya kamata a wa wannan wanda aka ji ba ciwo kiran a cikin zikin a shar'ance ko da wani ya zo maka daga ce a shari'a ta hana a yi kisasi sai bayan kawarki kuran a tsaya a nan shi ne magana kan abu sai kuma wannan ruwaya ya ce wa duk da ya magana illa hadisi yana da hanyoyi wanda suka tabbatar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala yaqtatat mar'atan min hudayb فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن دية جنينها غرة عبد غرة عبد أو وليدة وقد بديت المرأة إلى عاقلتها وورثها ولدها ومن معه من haka ne ku faƙa da hamlu bin najaga alhudari ya rasulallah kaifa yi gurin malla shariba wala akala wala nataka wala stahal famithulu zalika yutal فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من إخوان الكهان من أجل السجيعي الذي سجع متفق عليه wannan ruwaya tana hukunta labari abu da gaba labara ke ba da murera cewa wasu mata biyu daga cikin ƙabilu na hudai ƙabilu suke kewayen maka ba cikin maka suke ƙurashawa suna kewayen maka gabasci ko arewacin maka yau ma an zaka kusa wani ƙabilun a kewayen maka zaka kusa hudai ta wannan jama'a ƙabila ta hudai an sami fada tsakanin mata biyu aka yi fada ɗaya ta shehi ɗaya wata da dutse faƙatarata wa mafi batsaniya tana da ciki ta kashe ɗan na ciki da mata sabon ciki ta wannan ganin musulmi ne aka zo ƙara ita faƙatasan ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka zo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala ta kisa da wannan bayan Allah ta ma alwata sai hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine faqada rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hukumta anna diyata jalina qurratun abun awwalida annabi hukumta cewa ita diyya ta wannan tana ma san diyyar mutum tun an samu mace diyar ta rabin namiji ne a musulunci diyar mace to gina an san diyar mace yanzu a wadda ke magana diyar ɗan shi ba a yi shi ba ba mutum shiga ke bizo duniya ba kuma an ce a yi a biya diyar an kashe ya za da shi sai ce diyar jinjiri da aka kashe burratun abdun awwalida za a ba da bawa ko baiwa me ya kurra asalin kurra ta hoto ne daga an fusa shi abin da tsada mai daraja daga dangana ma bawa ko baiwa su ne kinan bawa cikakke bawa cikakke laye za a bada imma namiji imama ce shi ne diyar jinjiri ko a ce ciki da aka kashe wannan shi ne wadda malamai ko akwai nasan da ya kawo to yanzu ba magana bawa yaya za a yi kiyasin in mace ta kashe mata da ciki cikin ko zubi akwai ana kisas kiyasi da raƙumi biyar shi ne kambacin wancan bawa da ake badawa ko baiwa inda babu wannan kambacin shi ana kiyasi da raƙumi biyar ake badawa kambacin shi sai annabi sallallahu salama ya bada ya ce diyar matar a kadarwa ma'ala a gilatiya a ɗora ma dangin wancan mata su za su biya domin in bayani a baya abinda sha kisa na kuskure ko shibe amad ba mutumin ba da ya kashe ake ɗorawa ni na kashe mutum akan kuskure da mota ko cikin hada abinda ba kisan ganganci wadda abu ya kawo din da akwai abin da ta shibe amad akwai amad bahat amadan me suke ciki akwai katar hata na kuskure sananne akan kuskure ka kashe wani malamai wasu malamai kan ce akwai ba akwai shi bin amal shi ba dangan bane ba amma iya kusa da gangan sun kawo wannan dan wajen diya ana kabarar diya ana tsananta mashi wajen biyan diya dan ganin me matsalar kisan kuskure misali ina da mota ka gito na koce na biye ka ko na abu daban na yi niyya ka zo dai na kashe ka ba da niyya ba shi na kasar kasa amma mun suka kira da shi bai amal yanzu misali asali asali da rama kutu da biya ke mutuwa da kutu muna faɗa rama kutu ko ne ka mutu to wannan ba a kiran shi kisa ne dan ba da kuma samu hanci ko kurin da ya zama layaka da san kutu da ba kashe abu guda adatan ba abu guda dan ba mutuwa dan bugu guda idan akwai kun tsaye ya zo gurin ko wani nan nan biye ga da wani duhan sai bulala da baka aka bulala bai ga mutu wani ma za su gure shi wanda shi ke na ila kisa da mutum ya ne wani aikin amma adatar wannan abin bai kisa shi na ka tashi ba amada asali ba kisa ba bai kito amma shi da gangan duka da gangan yi niya to amma ba kisa bai niya amma shi yi niya shi na ta iya kusan da gangan ba da sarki na kace ka a mawajin diya za a kaura ma diya me kabar diya za mu ga gaba da ake magana kabar diya kenan wannan shine tun da kaman Hamza ibn Hanbal ya ce akwai rundun ɗaya ne ko rundun diya ce ko rundun ɗaya ne wannan dai tsakanin shi da Allah daban amma abu za mu dora mai matuƙa ba dangan bane ba abin da bai kisa asali yayi kisa kun ga na kuskuren dai a Imam Ahmad kuma an ce shine ya kusa da zahirin nasoshi suka zo to shi da ta kashi anan abul salim ne ne kurin diya in mutum ya kisa akan kuskure ana dora mai yaren shi ta da wayan wanka wanka kanan kawai suke kusa da kai su za su biya diya na kisa to nake kusa da kai ko yana taro su ruwan banda mata tana gidan wani addu'a mata bi a ce mijinta ya bata maza diyan wanka nan ne ga maza ka tattarawa ku kawo kuma kiwa musulunci ba ce ba gami a rana za ku kawo raƙumi ɗari misali a shekara uku haka aka yi abu ba shekara ɗaya ba nan shekara uku kina kuna kawo haku biya kuma duka famun za a gama gaba da famun za a tsara gaba daya ba mutum ake bari da wahalar amma nan ana haka a kan abin da yake daga musu diya da abin da yake diya a musulunci inda ta kai rafi talatin to shi kenan talatin na mace da uku sursun diya talatin da uku haka da wani abu da na kudu dari ne diya ko kenan abin da ya kasa da talatin sa da kuma talatin abin da ya kasa haka to wannan kai za ka biya wani bai ɗauke maka in abin ya yawa ne ka ɗora ma iyali family abin za a ce kai za ka biya in dina kuma daga har zuwa talatin in dai biyu bai kai da su tursun diya ba me abin zai biya ba ɗora ma kowa amma idan wuce kaɗin shi wuce tursun diya abin da aka ɗora mishi shi za a tattara family su bada almuhimmi dai anan annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasu hawlata mu ma'a annabi kenan diyar aka ka diya aka ba iyalanta danginsa aka ba diyarta ita wacce matar kenan din suka ci diyar din diyar raba ta ake gado ta diyar ka kaman gadon gani inda ake raba gado haka ake raba diya an kashe wani naku duk da mu ana akwai tsari da ina sirrin su ne su a can suke rabawa garba garba amma dai ya so kuma musulunci bai ku kwatsa kurin sai ku raba kowa hakkin shi na gado ne ake ba wannan iyalan wani a kashe kamar raban gado ake mata amma shi baturi ta shi kasan shi baturi a wajen shi daban ne to a takaice don shi a su da wajen waye ma ba su zauna ba ciki waye da waye su ganin ya ba mace mahimmanci to a nan annabi sallama haka yi to wannan annabi hukuncin da matsala sai sai ka ce alhamdul abin na biga alhudur irin mutane masu iya magana masu iya magana iya daga cikin kabilar hudai da kinnan kabilar shi aka abin sai ke raddi ko bayani akan wani abin da aka yi na an zo an yi kisa haɗa na ciki za a biya diya da haya wanda ba ma aike shi ba shi nake wata yake zukar magana shi kai fa yi wurin man la shariba wala akala wala na taka wala su ta hannu yanzu bane akwai mutum su astaja na abin da shi abin balaga akwai jerin kalmomi harfi iri ɗaya ƙashin kalmomin man la shariba wala akala wala na taka wala su ta hannu duka kamar kalmar tsarin tsarin magana ga ta da kamar waƙe ne na gamta da kai wannan kalma ce wadda ta iya magana suke ta me yake ce kafin gwarmu ya za a yi a ce a biya sakamako ko a biya yin algarama abu da ka ɗora ma diya kan wani abu kafin gwarmu ya za a ɗora diya a kan manashin mutumin da bai sha ba wala akala bai ci bai sha wala na tsaka bai magana wala tsala ba ya fito duniya mai ya fito duniya mai ya kukan kuka mana kan jijiri ca da jijiri ke wannan kalmar ya kawo ya za a ci irin wannan wai wa biya ne shi haka a takaici iya kamar raddi ne ga tin goyon bayan ai ga abin da bai dace ba cikin hira amma cikin kalmomi na iya magana an ci wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake magana jawabi kan magana ta wannan hamlu bin nabiga sai annabi ya ce musu inna ma hadha min suwan al-kuhan wannan dan uwan bokaye ne me ya wani bokaye duwan da san yan daba-daba su yan sihiri in suna kalmomi ba mai jin suka ja baka jin kalmar duk da za a umarci dai da har hayar za ka suke baka gane kalmar kaza ya gane wani su sun kiyaye har suke da amma harafi ne bai amma ba ne gane shi ya su ji ku kalmomi yana jira kalmomi ana yi ya ga an kada kunkurin akwai wani iya da'awar iya da iya maji ne in karin inda yake abin sai ce mun ɗauko ƙasa da hannuna hannuna ɗauko ƙasa hannuna zuba cikin abin inda mai ƙamshi sai da kuma tafsiya wa ya su kalmomi ya wa da ya kai ce kun da ya bude ga sukari Allah ya ga sukari na ka mun sukari subhanallah Allah Allah ce da kai wallahi kalmomi yake da kalmomi baka ne nasu to da haka suke inda madabu to nan garke nan nan annabi ya aibanta wannan kalmomi ba dan ba asalin saja annabi da kyau zaka sanar iya da cikin kalma ana zamu cikin kalmomi ne wannan misali da yake cewa lama lam nasaraka ilma lam nauzuka min ilmin la yanfa qalban la yakasha wa nafsan la tashba da iya kalmomi abin kalmomi kaji jirin magana masu dadi ana jiro su cikin suna da waka mana aiban sirrin saja akin saboda yayi ne iya inkarin shari'a yayi ne shari'a ce aka yake mata abinci abinci ne yake da mutum sa abinci ne kai shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga za a ce a ciki a yaro bai zo duniya ba ce a mejiya an haka musulunci tsara to nan da a takaice kenan za mu ɗauki a wannan ruwaya kenan ɗan aka yi kisa za a ɗora diya ga wanda ya kisa ba kisa na ganganci ba an ce kama an cikin rigima ta ce nan shi a ce nan shi ba madadin na ce ta ce ta dutse ya kasar jiwa bai sa mutum mutu kudin jiwa kudin dajin jima ciwo ne sai ta mutu sai wanda ana kashe duk abin da mutum kusan ganganci ne amma ba da gangan bai zai misali nan muna tsarin tahiya ferush ferush ta kama kai kai wuce ya wani zo ka bige shi ya mutu nan ba kuskure ba kuskure ba da akwai ganganci ko ba kai da ka bige shi ba da gangan da akwai duka ta karauta doka kusan shi ganci kudin wani ce kusan ganganci ne ya kusan ganganci ne ban na gama da lalle bai ne abin idan ba shi da ganin nan da wani bige ba amma na wani abu da wanda ba haka kamata a yi ba kuma na ne dangam ne abu da ka gamna shi kaɗi ne haɗari na juna na gita wurin na gita feruj ya zo na kaɗe shi kanan za a diya ce ya wani suke cakar wannan diya ba ɗaya mace ta wanda wanda kan kuskure ne tunda shi akwai ganganci cikin abu ba ne kisa bai amma ya aikin aikin da gangam ya kaga kisa to a takaice da ke na maganar diya ana ɗora ma iyalai ta wanda kisa na kuskure ana ɗora ma iyalan shi su biya tsawon lokaci kuma shekara asu ga ake ɗauka ta musulunci atakon abiya to wa akhraju abu daud wannan daurwa da makaranta bukhari ya kata muslim ya kawo sai ce wannan ruwaya ta zo abu daud ya kawo wannan ruwaya haka imamu nasa'i amma ba daga abu daga daga hadisi ibn abbas yake ba da labarin umar bin khattab ya tambayi waye suwa suka nan manzana yi hukunci akan jinjiri akan nagu na ciki shi ne wani abu da umar bai sanar shi ba wani bai da makaranta aka yi umar bai labari ya bai kam ko yamance bai labari dai da zai rabu yau kali umar iya rayu ya sa akwai misali aka mun hukunci ya tambaya su wane da suna nan manzana sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci akan sai tsare ciki anan shi wannan da annabi ya wannan fada hamdu bin nabiga anan faqa hamdu nabiga sai tashi shi abin kashi abin shi kashi akawa sai shi abin rabi abin akan shi faqal sai ce kuntu bayna da mar'ati ni ina nan ina nan ba kai fada ina nan kai tsakanin wasu mata guda biyu wanda fatar ba tsira mu ukhra daya ta bigi daya da dutsi ka shaurta ruwa da dai ta kashe ta da abin da yake cikin ciki akai tsara da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon ya hukuncin diya ta yaran za ba da gurat abud kuma ta diya ta dora mai yalanta wani abin ina nan akai yaba kun labari kana abin kuma ya tsaya labari umar ke zai soki ki mai hukunci shi ma akan duwanda aka shi yaro ciki yanzu misali haka za a yi wannan kenan sai wa an anas annan rubayya binta nadar ammata anas bin malik akwai ammash mai aka ce rubayya binta nadar anas bin nadar anas bin malik bin nadar kenan ya kace dan ya kace el uwar uban shi el uwar baba el uwar baban shi bai din nazar ita suka yi hada da wata kasar sanin tijari ta karya ma wata wata mace haƙuri fatalabu ilaiha al'afu sai suka nema danginta wata wata mata suka nemi da Allah a yi haƙuri su mai aka ce bangaren anas suka nemi wata mata da aka fasawa da nan gama ne da nan gama ne za da kisashi za yi da nan gama tun da ta ma kada mata korinta tun da kisashi ne rudunin kisas to sai su iyalan sa'ana sai suka nema wata matan ta yi haƙuri su biya diya su biya diya maimakon a karya mata haƙuri fa'abau suka ce sun kiya bisa yayewa fa'arudin arashi suka ce a zan bau man diya diya zan biya fa'abau suka kiya suka ce ba ruwansu kenan da maganar yahiya ba yahiya kuma su amince da diya da za daga na yayi shi kenan hakuri ba diya ba na yi gaba daya a kashe mutum da gangan ya ce na yayi na yi haka to amma kuma ina iya cewa na yayi kisa ka kashe ka amma abin diya da ana yi ya halitta ba lai ba lai ba to su wa'annan sun ki kisasi kuma sun ki amsa kuɗi ba amsa fasa fa'atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa abau illa al-qisas kuma magana ta kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun kiya fur kurin su sai an rama kare haƙorin rubayya babu al'anas fa'aba wadda fa'amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kisas to tunda doka da maka sai magana ta yanzu kurin aje a kare kashin rubayya kuma ita ma kare mata haƙorin ta aje a huta haƙorin rubayya ta ma huta mata haƙorin ta jin haka faƙala ana ɗan anas bin nadar shi ana da zarga labarin ya ce ya rasu lalla a tukusar sanita rubai ya rasu lalla za a karya sanita rubai za a karya haƙorin rubai sai yin haƙorin na gaba wani na gaban wannan sun zariya na gaba ba na rubai wannan daban ne wannan na gaba wannan za a kare haƙorin rubayar ya kamar bi dace ba ce a kare haƙorin babai sai a nan ana sai wata rantsuwa irin ta masu yarda da imaninsu da Allah da yarda da Allah bai kuma da su ishe la wallazi ba a saka bil haƙ ishe na rantsi da wanda ya kuma da gaskiya bai wa kare haƙorin rubayar kullum ba an karya ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص أنس يا ذاك كده كلمة لتايم الله قصاصي إن يكون ولزول قصاص هذاك تبي هو كلام ده أكليا قصاص قرن سي أنا مي أنس أتوقع كده ممكن تروي سي أنا بيجي أسي يا ذاك شاك أنس كتاب لتايم الله قصاصي إن زاي ده قلت باي الشيء farid da kawo mutane suka yarda suka yarda da abin da da suka ce sun kiya fa'afawu suka yi rangwame faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillah man law aqsama ala allah la abara muttafaqun alayh annabi kace abin ya bashi mamaki a yanda suka kin wannan sai ga su sun komo kuma sun ce sun yarda shi magana ke cewa daga cikin wasu bayin Allah a kowane idan suka yi rantsuwa Allah yana kubutar da su ba sa kafara na mine ne an malika wani rantsuwa da yi ta cewa wallahi ba a yi shi fi bai hana hukuncin Allah shi ba shi ka shara ba amma bai anan inda aka yi sasin bayan an yi kisashi kuma sai ya yi kafara ta rantsuwa da yi da ya ce ba a yi shi kuma bai hana yin wannan yin da annabai shi magana ya su hukunci yi za a yi kuma shi kuma ya kafara to wannan shi annabi annabi ya ce akwai wasu daga cikin bayan Allah wanda idan suka yi rantsuwa Allah sai ya kubutar da su me ya ana akan samu haka mutane cewa musamman da ta yake cewa da yawa rumba ash'as agabar لو قسم الله لو قسم الله لا برو تروب عشان عقب مدفون بالابواب na mai kaciya zana ta dewa daga cikin bayan Allah ko su bayan Allah wanda ba su da wata tagara wanda shiga ka shiga tsakwai wanda ga kaga shiga ga jin daɗi ba su da wata tagara ta abin a zo a gani ya ce inda za su je neman arminu za a mero zuwa ba su yawa tsaya kuma za su yi kwan wasu ma za a koro su ba su kima idan mutane amma da zai sa a wajen Allah in za su yi rantsuwa har ce wallahi garin haini kaza to ya yamu wallahi wa yayi ruwa kan ba rawa in ba rawa da in ba rawa sai ka fara to ruwan zai Allah bai bar saka sai ya kubutar da rantsuwa shi ne ma'ana annabi ka ce daga cikin bayan Allah akwai in suka rantsi Allah yana bana bai sa kunya kenan Allah bai sa kunya kurin kaza da kuma yana mu to wallahi garin nan yana kaza ko ya ga kuma abun Allah bai sa bai sa abu kurin nan an ce ya cikin yarda da alaka sa sa kurin Allah bai kuma sake kuma da yasa kuma kuma abin ya wakala kuma da yawa zuwa cikin ya wakala wani abu kuma Allah ya abin shi akan abin da ya kambewa to a takaice kenan nan dai magana ce ta akwai ba Allah Allah yana karrama bayan shi da irin karamomi a yi abu kuma su ce ba abu nan ko ya aji kaza to akwai irin su wannan ana suke daga cikin wannan nan mene kenan nan za mu ɗauki magana kurin ta kenan isasi ko da gangan aka ji ma ciwo ɗayan biyu ne kana iya ramawa hina rama kana iya yahewa gaba daya na yahi kana ta a na yahi kisasi amma abin diya duk ana yi duk wanda kai ɗaya ne wanda aka ji ma ciwo ko kisan nashi iya dama yahi gaba daya kurin ba diya ba ramawa iya rama ce a mun yahi ka kashe su amma ba mu diya duka ya duka shi ne abin da yake cikin wannan hadis wannan yace wa ali bin abbas ko nan ne gurin tashko radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila fi ilmiyan aw ilmiyan bi hajar aw sawtin aw asa faqaluhu aqalu al khata ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنه الله abinda ke wannan ruwa ta ibn abbas wanda na sarrafa mace wanda aka kashe shi in miya kama a kashe mutum cikin hayaniya a rasu wane ne waye kisan ma iya musa ana fara tsakanin ƙabila biyu ko mutane farti biyu sun suka ca ba cike balfarudi balfarudi ta zo kuyan ka fata kuyan mutum ba san waye harba kowa ya yi bi kashe wannan amma ya mutu kuma da ake mutu wannan za ke da ba san a cikin wasan waye kasan wannan ana faɗa da cikin yana yana to yanzu ya ɗaura wannan diya imma hukuma ta ɗauka ko an gano famikin su ɗauki shi dai a nan in aka yi wani kisa ba san waye kashe ka ko da dutse ne nan dutse ne zaka da dutse nan ko an san kai ne kisa kai amma kenan ba kisan gangamci bane ba shi ne dutse asali dutse kudin shi ya kai ne ka ji ciwo an wasa ma kai ko kai wani wuri ba mutuwa ka jiwa dutse a kai daga to irin wani jiwa na da dutse a kai ko da bulala ka biji mutum ya ce ko sanda ma sanda ba daga alamun ta zaka gaskiya sanda dama kuna ka buga maka gaskiya dawa gaskiya ne sanda ce to ya ce da ire-iren wannan shi da anan ya kasa gurin akan abin da yake asali bugun da baki sa take sai dai shi gura wannan ce fa aqalu aqalu khata'i wannan diya shi za a biya diya irin ta kuskure ba ta ganganci ba wa man qutila amadan fawqa qawadun amma wanda aka kashe da gangan me kawar mana ta aljaza wannan kisasi ne za a yi wannan kisasi za a yi wanda kashe wa man haladuna wanda ya shiga ya hana awa wani kisasi dan iya dan wani kowa ne shi kuma yayi abin ka hana a mishi to Allah ya tsine maka albarka da shi ne rawaya nan da yake nan kawo hanyoyi na irin kisa ba na ganganci ba dai ba a je kisan bane ba kuma in na kuskure ne shine magana ake magana diya ta kuskure in na ganganci ne a nan kisasi ne ko bayan da muka a baya a yaran gwami kuma da hadarin hana awa wani shari'a bayan abin ya haushi وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويبس الذي أمسك آه أنا أبن ذلك رواية ابن عمر cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya rike wani wani ya zo ya kashe shi karike shi wani zo kashe shi yi kutarun da zika tara za a kashe wanda ya zo ya kisa wai wasu da zai amsaka wanda ya riƙe a kashe shi kuma a tsare shi kasu wannan ruwaya tana da rauni balle a kan hujja da ita kuma da irin za a samu matsala don shi mai kisa akwai kisan da an bar ke bai kashe shi ma iya ina ikar kashi na irama ka rike shi aka shi kenan kana shi kun zama ga ruwa ta umar khattab wanda yake cewa lokacin malu alaihi alaihi sana da kato inda duk gari ba su ta tare a wajen kashe mutum to nake da hannu a ciki kuma ce duka kullu da zaka shi kuma ta nuna wanda da wannan ruwa ba ta da inganci ne maka hujja akan ka rike wani kashe kuma ce kai gurin kaso zaka yi tunda kun tare ina fage bai kashe shi da yake ma ko sai yare ma ko ya kare kanshi to kare shi idan haka ka tare shi tabbas mutum ta dama da ruwaye ba ta da inganci وعن عبد الرحمن بن بن بيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعهد وقال أنا أولى من وفى بذمتي تدون الرواية كانت أبن دي كباية زاغان روننتا كما غنوا أبن دي إنغانتا لقد مسلم بكافر من كانت أباية باكش الزنغانية تقول باكشش المسلمون تتكامل دماؤهم ka huri ba ka shi nan to amma anan ruwaya ka gani abinda yake cikin da ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kashe musulmi da musulmi da kashe kafirin amana anan ruwaya da mun ba ta da inganci kwata kwata alai aka hujja akan ta sai ina ne zamu tashi wani bin umar ne ko wani bin umar radiyallahu anhu ma qad قتل غلام غيله فقال عمر لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتم به أخرج البخاري ابن مكي بلا بالجا وانا متن من قتل الجيلة كش الجيلة كدوكي متن يباك أمانة أورن دبك باس أمانة ككشيش sai masu tara zo mutu nan da mai nan da ka karka ni can wani wuri wanda akwai amana da tsuwar mutum ka keɓance shi kashe shi kurin ba kowa kashe kurin shi a cikin kashin gila inda ma na kun kashe mutum da gangan da mun iya ba mai zan kisa ai dama mun ya labewa yake ba cikin ba cikin wanda ba da shiga kisa gangan shi dama to duk aka he wani aka kashe kenan wani yaro akan kisa irin wannan da gila sai umar ya kama mutana aka kawo su to su ne wanda suka kama kai shi kowa ya buga kowa ai tare ya je kama umar ya ce zai kashe yau mutum sun goma alama aka ce ya za a yi mutum nawa kuma aka mutum guda mutum nawa ya kan mutum nawa kan rai ya kan mutum nawa shi umar ke cewa laushi tare ka fiye mutum wata mutum wata ce lauta ma lau alai inda mutanen sana'a za su yi tarayya laushi tare ka fiye inda duka ba magana ba mutane manne ba magana mutum goma ba in duka ya bada gaba daya ya gama gaba in duka ya bada gaba daya su yi tarayya kan kashe wannan yaron guda zaka ci su gaba daya ne ya kawai da kenan aka yi tare a kushe mutum kurin kowa kashe shi zai ba a ce a danare idan ba kashe goma ba ce kushe shi kashe kuta gaba ɗaya kurin magana kenan wannan ruwa ce ta imamul bukhari wa ana abi shurahi al-khuzai radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman qutila lahu qatil ba'da maqalati hadi fa'aluhu bayna khiratayn imma an yakhudhu al-aqla aw yaqtulu wannan ruwaya tana da kuma hanyoyi wanda shine yake cewa akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i yace amma asalahu fi sahihain ga da abu huraira inda magana guda ce yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman qutila lahu qatil ba da maqadati hadi dole aka shewa wani mutum daga yau bayan wani magana da nake daga yau bayan wani magana tawa duk wanda aka shewa mutum to fa'alu bai na khiratai iyalan mamacin suna zaɓi biyu in ma an yaku da al'akada ko sa amshi diya a wani kasu ko su kashe mana kashe mana su kisasi kenan ko a yi kisasi ko amshi diya kenan dai mutum ya zaɓi can bayan magana ma duka ma akwai magana ma da makwata wannan ruwaya akwai magana da kasan abin huraiya ma ba na abin shirya ba kuma dai dindin abin guda ne cewa wanda aka shewa mutum to iya da zaɓi ko ya amshi diya ko ya ce sai an rama ko ma ya yi gaba da dinnan na musulmi ba sai babu na babu diyat zai magana da muke ta diya ta za a bada akan kaza akan kaza shin zai kama diya da ake badawa an aka yi laihi mai cikin kitabu jinayat tun daga kisa har ƙasa da haka ya kawo wannan ruwa abubakar bin hajjul muhammad bin amur bin hazam din da malamai magabata sun samu saɓani kan ingancin ruwayar amma ruwayar tana da hanya kuma cewa kamar da amur bin umar bin arziki ke cewa cikin malaman arziki ta yawan yadda ta zo da kusan dukkan magabata sun yi aiki da ita wannan kada ya samu magana neman sinadi tun daga umar duka a sabbin sun yake da wannan hukunci abin da ke cikin takarda me yake cikin ta hukunci ne yake da alaka da irin wannan di masaloli annabi ya aika musu ya aika musu a yaman ga yanzu ku zartar da shari'a a ciki ya ce fa zakara al hadis hadisi ne dogo takardai manzo zai ka maka masalar da muke ciki a yau sai ce wa fihi a cikin waccan takarda ta Muhammadu bin Amr bin Hazan abinda annabi ya rubuta aka aika musu ana man itabata mu'minan qatalan an bayyinatin fa innahu qawl itabat utibita kama ce kullum wanda aka kashe haka ba dalilin kullum kullum kisa ba dalili ba sababi kisa mara dalili sai aka kashe wanda kuma kan zalunci duk wanda mana din wala wanda aka shi aka shi mummuni kisa ba na da sabab ba ba kiran ba kisa ba wata da ko aka shi ba dalilin komi kuma aka samu hujja fa innahu qawl wannan kisasi ne shine qawl kisasi za a yi da gangan a kashe wani kuma ga shaida kurin sai a mai kisasi shi wanda ya kisa a kashe shi illa an yarda illa an yarda awliya al-maqtul illa abinda zai ture kisa kurin sai su iyalan wanda aka kashe masu mutum mutum sun suka yarda da diya bayan kashe ba kuma duka masu ka yayi amma ba shi ba kaida shari'a za a yi kisasi wa inna fi nafs diyatu wala wala fi nafs diyatu diya diyatu mi'atan min al-ibn rai kashe rai kashe mutum mutu za a ba da raƙumi ɗari shi ne diya ta rai ya ce wa fil'amfi idan uri ba jadu'uhu diya hanci aka cire hanci gaba ɗaya sai ta idan uri ba kanan aka cire hanci gaba ɗaya aka cire hanci gaba ɗaya ba an cire shi ba kwan zaga a cire hancin gaba ɗaya an san haka to shi ya ce jadu'u diya cire hanci gaba daya diya ake biya akwai diya na mai ka diya wai ba don ba magana kisasi a magana ce ke tunanta ta diya mai ne diya aka cire hanci da kashe mutum duka da kuma gari ne magana ke da ta can magana da rabuwa ba diyan mutum diyar hanci aka cin hanci gaba daya ɓace za a ba da zaɓi ɗari eh wa fila ainihin diya ido biyu ka huda mutum shi ma raƙumi ɗari za a baka za a ba da ba ba mutuwa bai amma ɗaya da kisa nan me yake na ce mai biyu idan ido ɗaya ne wa raƙumi hamsin wafin lisanin diya ka cire mutum harshe raƙumi ɗari ne kamar kisa ne ka cire mutum harshe ba magana za ka ba raƙumi ɗari kamar ka kashe mutum ne ya ce wafin shafatai ne diya lebe biyu wasu ga masana magana ba ta magana ba lebe ga ɗari ga magana ta yi ga ɗari ya ce lebe biyu su ma aka ce laɓe biyu diya ta cikakka kenan laɓe na sama hamsin na ƙasa hamsin shi ne magana kenan laɓe na sama hamsin aka ce na ƙasa hamsin ɗayar ko ne hamsin hamsin ya ce wa fi zakar diya ka cire mutum al'aura ka cire mutum al'aura shi zakarin shi ka cire mishi diya cikakka zaɓa da rakwai mutum zaɓa da shi ma wa fil baydatayn diya tsuwawu tsuwawu ka cire abin tsuwawu su ma diya ta cikakka wa fi sulbi diya ka karya mutum gadon baya an kare da mu ko da ta shi ko ta shi kasa da ba ga ta shi ka karya mutum gadon baya shi ma diya ta cikakka mutum gari wa fi rijil wa fi rijil wahida ta diya kawa daya ka cire mutum kawa za ba da rabin diya wafi na ma'amuma da sulusu diya ma'amuma ka fasawa mutum kai ka fasa hankashin na ka ana kawa ta kulluwa ana ka kulluwa ana ganin da ragar ba ta taba da kulluwa ba amma kashin na kai ya bari ana ga kulluwa ana ga cikin ciki ana ga cikin zamuce cikin kai ana ga abin da cikin kai an wasa wannan kashin na kai ce ma'amuma idan ka ji mutum ciwo ya wasa ya wasa wannan kashin ba mutu ba amma kashin ya kai fata kullu ya kai cikin kai ana ganin shi to nan za ka ba da sulusun diya kina kumi 33 da ɗan saura za ka ba mutum na kumi 33 to nan wa fi rija ifa ta sulusun diya ja ifa ka jiwa mutum ka tulla mai ciki ana ga cikin hanji amma shi bai cire ba amma cikin ya tiri ya kai are uwa ta kai cikin hanji cikin ciki ko daga kirji ne ko daga nan ne duk ciwon da kajiya mutum ya kai cikin ciki to shi ma za a ba da sulsu diya wa fil munaqilati 15 min al-ibn al munaqila an ce kamar zaman kariya da mun za a ji ciwo kashi haurin kashi ya hutu kashi ya hutu a hili yana ya kare da kariya da damar kashi ne ya kare kashi a takaice munakila shi ke ya guza daga inda yake kashi ya guza daga inda yake za a ba da raƙumi goma sha biyar wafi kulle sabi'in min asabi da wa rijil ashirin min al'ibin ko ta yatsa ta hannu ko ta kawa ka cire mutum yatsa guda yatsa guda raƙumi goma ce yatsa biyu raƙumi ishirin yatsa wannan gaba ɗaya goma raƙumi ɗari wannan kudin kowace yatsa ce ta ƙawace ko ta hannu kowace yatsa raƙumi goma gudun ta yi da za a diya wannan cike da gaba biyu an ka cire wannan kuma gaba ɗaya ka cire mini nan ka sare mini ya ba da sulusun raƙumi goma da kaɗan ya ba sulusun ko ta gaba guda za mu ko ta gaba guda rabin uku take ga ta gaba da kace ne amma ita wannan ko ta gaba ɗaya rabin biyar ce ita ibahama tun da gaba biyu gare ta shi za ka bata rabin goma ya ce wa fi sin hamsu min ibil aka yi haƙori guda haƙori guda da ƙunin biyar kudin haƙori duk wannan wanka yayi ne ba wadda kama ya yi duk wani aka jero in ka da hancin da idanun da halshen da leban biyu da al'aurar da tsuwawun da gadon bayan da kawar duk wannan wajen fata harko tana na kan shi ba ɗauke ta ba ta maganar kisasi kawado to ba wannan kin za a magana diya zama magana diya kenan in ya yahe inda gangamin aka yi kenan za a ba da wani abin da aka jero in kuma ya yi shi kenan ko bai daba ya alama shi ma a kare mai haƙuri a cire mai tsuwawo a cire mai laɓe biyu a cire mai hanci haka abin yake ya ce wa fil mudiha ta hamsu na ibri mudiha an wasa kai amma ya kai ana ga fata ana ƙashin kai ba ƙashin bai hoshe ba amma fata ta tale ana ga wurin wuriyan kai ya ce modiya an wata kan amma bai kai ciki ba ita wancan ita mamuma ce ta kai cikin walluwa ita wannan ta yi ba a ita modiya ta hudu wurin kashin ne ta hudu su ma ta shi fata ta kai wurin kashin amma kashin bai washe ba wannan shi kuma za a ba da raƙumi biyar ya ce wa inna rajula yuqtalu bil mar'a kuma wajen kisasi in kisa ne ana kashe namiji da ya kashe mace amma illa diyar mace ce rabin diyar namiji mace raƙumi hamsin ne namiji raƙumi ɗari haka ta zuwa shara yace akhrajahu abu dawud fil marasi wa nasa'i wa ibn huzaima ibn jarud da kan da mutum hadisin akwai magana ma hadisin ma iya da dogoro duk magabata akan suka kawo hukunci kan wannan abubuwa da aka ji ruwa wanda za a mishi yace kamar zama mutawatir da mazan suke ana kan hujjar shi Allahu akbar وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، قال دية الخطأ خماسة
Allahu akbar diya ta kuskure ana raba ta gida biyar miki ne a kamasan an ce raƙumi da biyu to kategorin raƙumi matsayin raƙumi ɗan shekara da shekara da wani su kansu kenan ana kimanta ɓace kurin kamun ɗan shekara biyar ko shekara kaza kaza duk shekara ta ta yi magana kansu in aka za a ba da raƙumi ai raƙumi hawa hawa ne akwai da babbar raƙumi da ya zama dattijo ma akwai sabon shekara uku ɗan shekara biyar hawa hawa ne to abin a tsare yake a wa- shekarun da ko za a za a kisasi za a yi lissahi ɗan shekara nawa nawa zai ɗan shekara kaza nawa zai haka ake lissahi ya ce raƙumin da za a ba da kashi za a raba ɗarin gida biyar yaya ne ake samun gida biyar cewa 20 hikka kenan raƙumiya ya shekara uku cikin ta hudu ta ce hikka ko raƙumi ɗan hudu cikin ta uku wa shirunu jaza'a jaza'a kai da mai shekara uku cikin ta biyar ta shiga cikin ta biyar ta ma guda ashirin wa shirunu babana da makar ya ce ɗiye ya ce ɗiye mai ciki kenan ɗaya cikin ta biyu kana da uwa tana cikin yar wata gida sai ta kama kana ta banzo da yamma ya sai da yamma na koda suka ta da yamma na koda kenan ra kuma ya shekara daya cikin ta biyu ita ma guda 20 wa 20 banat labun da dan shekara biyu cikin ta uku shi kuma amma diya mace ai biyu cikin ta uku biyu cikin ta uku ita banat labana ba wa ishiruna bani labun da guda ishirin maza ta karkari ɗan biyu cikin ta uku shi gina gida biyar kenan kenan ishirin ishirin su biyar ɗari kenan duk da wannan ruwa za mu ga ɓangaren matsala wajen hadisi marfu'i iya da matsala hidi makufi da sahabbai yace akhrajahu darqutni wa akhrajahu al-arba'a bi lafaz aw wata ruwa daban an kawo shi in ta abu dawo sai bin maja wani hudu sun kawo shi amma can cawo 20 bani mahal wajen lafazin da aka ce banu labu na ƙarshe wani lafazi sai aka kawo bani mahal wata banu mahal da ɗaya ne kenan maza 'yan shekara iya 'yan shekara biyu cikin ta uku a ka 'yan shekara ɗaya cikin ta biyu maza maza cikin ɗaya cikin ta biyu to wannan ruwaya sai ta yi maimakon a ce banu labun ta ce bani makal kina rike ƙarin shi yau shekara ya ce wa isnadin awwal aqwa amma isnadin harko nimi wanda bai ka ba wanda na fasa bani makal bani bani makal ya yi ƙarfi akan wannan wanda ya kawo banu makal na banu labun ya yi ƙarfi yace wa akhrajahu ibn abi shayba min wajen akhar mawqufan huwa asah min marfu ta mawqufin ya zama inganci akan wanda yake marfu ne ga muje gaba da kai cikan wannan duka zamu ce jam'uwan da aka ce banda Abu Hanifa duka wannan suna ga lafazin wannan za a yi me aka ce wannan lafazin na banu labuni hakari to amma wajen ba da diyar ce suke kan bambanta wajen mas'alar imam malik kai abu hanifa imam malik shafi abu bin hanbal su suna raba zamgarwa a kan gida hudu hikka 25 jaza'a 25 banu makad 25 banu labun 25 zama ga duka ga abubuwan shalar ganin kenan a nan su a nan ya suka kawo kudin kenan duka 25 ne ya shekara uku cikin ta hudu guda biyar guda guda ashirin da biyar ɗan shekara hudu cikin ta biyar guda ashirin da biyar ɗan shekara ɗaya cikin ta biyu ashirin da biyar ɗan shekara biyu cikin ta uku ashirin da biyar ɗari ke wajen su wannan guda uku wannan wata uku duka aka haka suke sai ya kawo cewa wa aka rajawa abu dawud wa turmuzi min da kabal bin shu'aib an abihi an jaddi radiyallahu anhu ma rafa'ahu shi wani abin da ce addiyatu 30 hiqqa wa 30 jaza wa 40 khalifa fi butuniha auladuha wannan ruwaya ta ita kuma sannan suna kawo ta kama akan gallaza akan tawarar da aka ce diya mu gallaza nan a wannan ruwaya abinda ke cikinta cewa za a ba da diya abinda ke diya hinka talatin mai kwashe ne ba ya shekara uku cikin zaune guda talatin a talatin na jaza'a ya shekara uku cikin zai biyar guda talatin ba sattin ba wa arba'u na khalifa da raƙuma ya shekara mai ciki guda arba'in kuma mai ciki da ɗiya a ciki da ciki da ya aiwa da anajar aiwa ya yi an kawo sai ya kada kuma arba'in mai ciki za kawo a ganin akwai kenan kabar di da wani shi ya shakka da ake tagarin da diya wanda ake kabar di da kuma gari ne amma a ga ya tsada a ce yan shekara hudu kenan tukon don wace shekara da cikin dabi ka ko rabuwa to na kenan hanya ce ta kabar da diyar wajen biya in a ce za a biya da raƙuman ne kenan nan yan shekara hudu ta uku guda talatin l hudu cikin ta biyar guda talatin l mai ciki da iya cikinta guda arba'in wannan duka shaladai duka magana da zamu ɗauka ƙarshe lamari dai kurin wannan su ne diyoyi hanyar biyan diya in za a lissahi da raƙumi shine asalin diya duk da inda babu raƙumi da aka yi aiki da zinariya to amma a yanzu a yanzu ganin zamani yadda ya canza kuma babu zinariyar a hannu wajen kashewa ya dai a hannun wasu da tsadar zinariyar yanzu misali ka yi kudu da kudin gari inda za ka samu ƙwarewa a hannu a kan aka ce zafi zinariya zinariya gram jika 20 a ƙalla ga haku to ka ɗauki jika 20 so dubu miliyan 20 ku? zan miliyan ne wannan a'a to ai ai shi ta akai dinare ba garam ba garam wani ba dinare ne dubu ba garam dubu ne ba dinare dubu ne miliyan 20 so hudu na 80 ba ka kawo kuma kar kin biyar kenan miliyan 85 in za a aiki da nan Saudiya su da suna aiki da dinar an ga kashe mutan Saudiya haka da ka bada miliyon 85 amma su arziki wanda sai namun na kasuwa suka sha mashinuwar bakar kasuwa a wajen gwamnati haka ne wanda ya karanci abin da aka yi wannan haɗin da aka samu a maka wata shekara abin da aka ba kowace fami ya kai miliyon 100 wani abu han miliyon ta kai 100 da maka wasu 100 da jewa ne ma kodin mutum guda filin da sa miliyon aka ba kodin mutum guda su a lissafin da ake zinariya lissafin da ake kaske mata kamar kuma a nan kudura kuma wasu baka a nan a shirar su kudura kuma wata baka yana yi shirar da zuwa kuma zuwa mai za ku da kuɗin kuɗi da kuma ɗari shiga da ɗari biyu ma nawa ne miliyan ishirin ku so kaga a nan kusa baka ishirin gaskiya da wahala a shirar an yi tarawa ishirin kuwa wata bada gaskiya da wasu ke bada kusa bada shi kuma da kuma gaga alisar da ke da kuma ya kamata ya wuce miliyan ishirin balle a yanzu a yanzu kwari yayin wani amsa ta kuskure ma kuma wani ta kuskure ma kun balle aka ce kai sar mai ma ka shiga bakaliya balle ma arha da kacak wallahi dole mutum mai da ka shi sanan arha take biya arha take biya wallahi iske ya kama bai kama milin birba ba kai milin birba inda ba inda ba ka bace da ba kai milin birba ina da ka ba da kasa miliyan kasa miliyan ne ba kuma mutum da kashi sarmayi ne kashi to kaga kenan to kenan suke misali yanzu kai ne ɗan uwa kai ne suke misali ni zai ne haka tsakani da Allah sai na san wani yuni ne a kai na in biya in dai ina da halin biya ka ko da an ce ka za a kiran dole in komo wajen iyalan da abu ne a kai ya ka dora dama wani zamani ne tsari ne na zamani ya kawo inshora kuma ta insurance ta biya maka to sai insurance abin da yake wanda abin a kai na yake ni aka tsora mu na kashe wasu wani aka kuskure diya a kai na raƙumi ɗari zai miliyan shara abin a kai na yake ta gaji aka yi shara a wurin shara aka ce a ba su miliyan uku ko biyar ka ga ni tsakanin da Allah ban biya ba ban biya su ba akwai yake a kai na in ma in nemi su yaye mini ko kuwa in yi kokari in biya ko a cikin kaza ko in cika akan abin da aka basu amma aka kyale haka to gaskiya akwai wani akai tun da biya ba da su ta sun yayi wannan kuma haƙƙi sun suka yayi wasu sun samu haka aka je wajen shari'a suka ce shi he da ya ce zai ba da zuwa miliyan goma a ba shi ya biya diya suka ce a su yi miliyan kudari ne bane su ya ba su aka yi aga suka ce su in biye za ba su samun ce da shari'a gwamnati in biye za ba su sun amince da shari'a gwamnati duk suka kudin shi aka ba ta hanyar malamai ta hanyar wani mutane aka bi suka ce niyar kudin su a shi shari'a ƙarshe da mulki sun zama miliyan kuma kuma ne uku ba samu ba eh wallahi kun mu samu sha Allah ku nan gon ne na yaba ku zo mu gyara ku yayi mun bada iya wani ya cikin nan ma a take shi iya cikin nan ya da mun ma da mun zai zo da muna ta da shi kenan a takaice kaga anan kaga su suka tuba su sai sai wata tawon ta su sai su eh su suka tuba su wata kai mashi wata kai su tuba su su busan tashi kwarai ya shara mutu zamani gaskiya mutum bai daraja kuma a takaice yanzu nan mun kaji da magana magana jiya sai wa an ibn umar radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna a'ata an-nasi 'ala an-nahi thalath a'ata na mata mata zaka ce eh mai tsagirancin mutane mai tsagirancin mutane a wajen Allah mutum ku ne kuma tsagirancin a wajen Allah makatar fi harbin da wanda ya kisa a harbi bayan allah ba kisa ba allah ka cewa mai rufi da harbi zulmin suka zama abin zama ne nihi ma ka zai maka mala ce da kaje ma da nihi zai yi manna wani layi tunan allah gama kai mata ba ita maka sauran abubuwa mai a wurare an kai niyya baka baka lada ba ba rubuta ma duniya na bai ko kai ma gaba da allah baka lada in baka yi ba rubuta amma ita maka kaje kai niyyar ma yin tun kana cikin lissayi Allah zai yakar kalma ma azaba umma yuzu fi bi halin zulbul ka je da ni wani zalim don ne kai maka zalim Allah in je ne yanka da jihu ni ya kisa ne wani abu ya balla ka je da wani da ka je ta kama kallahi azaba a wajen Allah idan ka tuba sai manzo Allah ya ce kai muhi tsagirancin mutane a wajen Allah wanda mutane uku ne wanda ya kisa a cikin haramin Allah aw qatala ghayra qatilihi ko ya kashe misali an kashe ma mutum wani ya kashe maka sai ka zo cikin yan gidansu kuna kashe wani na ka yana daga gidanci a gidan mana abu a daji a daji na nama a daji yan gidan ya kashe yan suwa ne kun rika nema tare wata okarin sauƙarin nema kashe yan suwa ana haka ne eh kuna shi kashe kaiwa ko kamar karama ne saboda ya ba shi kashe naka ba lahi ne zalimci ne ba a huce gonar iri ko kashe maɗaya kashe biyu ka kashe biyu wajen uku wajen rama kashe mutum nawa to wannan kashe wanda bai kashe gaban lahi ne ba ko da dangi shi ko da yan wunshi ne a ba shi ba ne ba wala ta zo wasu turu turu kura wani bai kama wani ya kama wani laifin kashe wani dai yan wana ni nace kashe su ba da ciki bai wa laifin wani shahidi kashe haka ake cikin ɗabi'a al'adun mutane sai gaban unuci ana yaƙi ne ga shekara shekara ana yi haɗo gaban zama gado wanda ya shi wata rashin mali a ran ayatai abin ya kasa ƙariya ma ya ce kenan abu da kada katili kenan wanda ya kashe wani ba wanda ya kashe shi ba auƙatar da zahalar jahiliya ko ko mutum wani abu ne aka yi tun lokacin kayan musulunci zo wani abu na fami na gidan wani abu gama da kai muka yi wani abu da kamar ya gama mun aka samu matsala wani naka kashe nawa wani kashe naka to sai yanzu in ce yanzu zara ma don wani abu da wanda ya wuce kayan musulunci shi a nan sallar salam a lokacin da aka yi mutum maka a cikin mutum da ya bayan buɗe maka ya ce daga yau duk wani abin jahiliya ya huce ya har zan hara da ce namu wata akwai ɗan abbas da wata ƙabila ta kashe ana nan akwai abu a cikin famukin kuma shawa da wancan yanzu yanzu a ɗauke na ganin za a gurin hashin wancan ana neman ana abin da ce daga yau na hararta mu wannan jinin babu shi ba maganar ramuwa da auren jahiliya yanzu a musulunci babu shi kenan ka zo ka kisa da wani tsohon tarihi wuce can ka yi musulunci shi ma wannan ta'addanci da ba a wajen Allah wannan ruwa kuma ta inganta ka haka sai wa ana abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal sai lokaci ya Allah kai mutum insha Allah ko za mu tsaya kai karatun gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Tudo bem. Tudo bem.